أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks ko iks islam kitabu sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kama sun ci karo da juna wannan shine wato kenan darasinmu na 243 kenan kamar da yan uwa masu bibiyar mu suka sani muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihami littirab an ayatul kitab na ash-shaykh العلامة القرآني محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمه الله جميع المسلمين للتافي نبيكم للتافي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها أنا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي وتمر تشين سورة الإنسان سيلوك تيمون حالنسا كنا أيوزا متاشي أتكين ونن سورة إذن الله سبحانه وتعالى muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya masalar da za mu tashi akan ta masala ce ta 1163 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi malam yace fa in qila idan anka ce qawluhu ta'ala fatar allah subhanahu wa ta'ala wa la tuti' minhum kada kai da'a kenan manzo allah sallallahu alaihi wa sallam allah ce kada yi da'a asiman mai zunubi daga al-ithmu ne kenan mai aikata zunubi au kafuran koko mai yawan kafirci yace to ad-damiru damiri limushriki makkata yana komawa ne zuwa ga mushrikan makka inda ce wala tuta minhum an gane ko bila khilafin ba sabani a wajen malamai kenan fama ma'ana taqsimihim to menene ma'anar rarraba su ila al-athimi zuwa ga mai zunubi wal kafur da kuma mai kafirci wa kulluhum dukkan su mushrikan makka asimun mai zunubi na kinan kowanne daga cikin su wa kulluhum dukkan su kuma kafurun dukkan su kafirai ne ba musulmi bane malam ya ce to kulna za mu ce almuradu abinda ake nufi bil asimi mai aikata zunubi utba ibn rabi'a utba dan rabi'a fa innahu kana fa innahu shi kana ya kasance rakaban mai yawan hawa fa'al ne daga rakib ne sai a ce rakab kamar fa'il a ce fa'al shi gaje ta mubalaga mai yawan hawa ne lil ma'asir ga ayyukan zunubi ma'ana kamar an maida zunubi wani doki ne ko abin hawa to shi ko yana yawan hawa an gane ko muta'atiyan domin kalma ta rakiba tana nufin hawa to an ce ka hau abu aishin zunubi sai a ce an hau ba a ce an hau zunubi ta fuskar ana ganin sa sai dai a ce an hau wato zunubi kiran ma'ana kamar an sifanta wanda ya yi zunubi kamar ya hau taguwa ne zai tafi a kanta ina fata an finci ne kamar da ke larabawa suke cewa wani lokaci ma rakiba ra'asahu ya hau kansa kaga mutum bai hawa kan kansa amma ana nufin girman kansa ya kai har yana ganin wato shi duk abin da ya dama ba sai ya saurare wani ba to shine rakaban lil ma'asim mai yawan aikata zunubi ne kinan mai yawan hawan zunubi ma'ana mai yawan aikata zunubi ne muta'atiyan li anwa'il fusuqi muta'atiyan mai yawan aikatawa ta'ati asalin ta'ati ana iya cewa kamar amfani da abu ta'atil khumur shan giya ba wai ba da giya ba kuma a ata wani kuce na nuna bayarwa to arin muta'atiyan yana yawan aikatawa li anwa'il fusuq ga nau'i nau'i na fasikanci والمراد كما أبن دا أكي نفي بالكفور قمتم إن ديكي من يوان كافرشي الوليد بن المغيرة وليد دم مغيرة فإنه شي كان متغاليا يا كي متقع يا وتي يا كان الغلوني في الكفر أتكن كافرشي أنغاني كو شديد الشكيمة من يوان جايا شيني شكيمة فيه أتكن كافرشي الناشي مع تارد تيوا أن كليهما kowanne daga cikinsu waɗannan mutane guda biyu da Utba ibn Rabi'a da Walid ibn al-Mughira asimun kowanne daga cikinsu mai zunubi ne kafirin kuwa kafirin kuma kafiri ne kiran kowanne sai an ka siffanta shi da siffar da ta fi fitowa a fili wato a gare shi wal murad abinda ake nufi bihi da abinda ake nufi da shi nahayuhu an ta'ati ma ana nufin kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu da'a fi ma kanu yad'unahu ilayhi da daga abinda suke kiran shi zuwa gare shi min tarki da'wati cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya daina da'awa wa muwafaqatihim ya musu muwafaqa fi ma kanu alaihi na daga abinda sun kasance suna akan shi min al-kufri na kafirci wa dalal da bata to wannan dai a takaice yan uwa musulmi shine abinda wato malam ya kawo karkashin wannan mas'ala amma abin da ya kamata mu kara shine cewa muƙaddarta ko da waɗannan mutanen ake nufi to amma kuma sai a yi kiyasin duk wani mutum wanda yake mai sabo duk wani mutum wanda yake mai kafirci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai bi shi ba kiran ko da wance su ake nufi to amma kuma kiyasin sifar su yana nuna mutane wanda ba su fahimta ai musu biyayya ba kenan ba wai walidu dan dan mughira ba ko utba ibn rabi'a duk mutum mai sako duk mutum mai kafirci ba za a yi masa da'a ba ko su ne ko ba su bane wannan abu na farko kenan abu na biyu wanda ya kamata mu kara da an kace kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya biyayya al'umma shi ma ta shiga ciki ina fata an fahimci ni domin in an kai manzo umurni ko hani to kenan al'ummarsa ta shigo ciki sai in an samu nassin da ya keɓance wato manzo da wannan umri ko wannan hadi yana da kyau mu fahimci wannan sannan kuma abu na gaba wanda ya kamata mu fahimta wannan bayanan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu da'a ba ana tsoratar da al'umma sani domin shi ba zai musu wato da'a ba sai abu na karshe wanda ya kamata mu kara kafin mu je gaba shi da Allah ce kada kai biyayya ga afin mai zunubi au kafurin ko mai yawan kafirci to ba shi yake nuna cewa ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya an ce to kare mai sabo biyayya mun kare to amma kafurin mai yawan kafirci domin fa'ul ce siga ce ta mubaraga to mutumin da yake mai kafirci ne amma ba mai yawan kafirci ba shin za a yi masa biyayya a'a nan mai yawan kafirci saboda akwai wani mutum da ake nufi amma hatta da mai yin kafirci kadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai masa biyayya ba Allah ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin kakka ma kafirai biyayya ba ma sai wato waɗanda suke masu yawan kafirci ba ya kamata mu fahimci wannan wallahu ta'ala a'lam to mas'alar mu ta gaba in uwa musulmi sai mas'ala ta 1164 malam yace fa in qila idan an kace ma ma'anan nahyi menene ma'ana hani an ta'ata an ta'ati ahadihi ma da an kace kada yi ma ɗaya daga cikin su biyayya wala tuti minhum asiman aw kafura wa halla laha an ta'atihi ma me yasa Allah bai ce wa wala tuti asiman wa kafuran ba shikenan kenan dukan su guda biyu sai ce au yace kulna za mu ce qala ba'dhum sashen malamai yace inna au huna bi ma'anar wawu ita au anan tana ma'anar wawu kinan au wani lokaci tana zakkuwa da ma'ana ta au nuna da tanwiya kamar daban-daban wani lokaci tana nufin a'a wawun da kaza kuma ina fata an fahimci ni tana da ma'anoni daban-daban ka diba cikin littattafan lugha kaga au ma'ana nawa take dauka sannan wacce ce ake nufi anan sannan kuma ka diba cikin wani littafi adabul bahth wal munazara na ash-shaykh al-allamah al-qur'ani muhammad al-amin ash-shanqiti ya kawo ta a yadda ake tattaunawa a ilimi lokacin da ake tattaunawa tana nan kala ce daban-daban akwai mani'atu jam'in wa khuluwin akwai kaza akwai kaza irin kyau dalibi ilmi an ce mani'atu jam'in wadda za ta hana a hada abubuwa guda biyu wa khuluwin kuma za ta hana a ce dukkan su ba su ake nufi ba misali ya tattauna akan wannan mas'ala almuhimmu malam yace qulna zamu ce qala ba'dhum sashen malamai yace inna au ita kalma ta au huna a cikin wannan aya kenan bi ma'anar wawu tana tukkuwa ne da ma'ana ta wawun kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya ce awil hawaya na fata an fahimci ni inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa 'alal ladina hadu harramna kulli dhufur dukkan yahudawa kenan yahuda mun haramta musu zi zufur dukkan abin da yake da zufur nan ba ana nufin kofato ba ana nufin duk abin da wato farat wato haruttan shi kuma ce faratan shi a haɗe suke game kamar irin su wato agwagwa kenan an gane ko misali kullati zufur wa min al-baqari wal ghanam sannan kuma daga abin da ya shafi al-baqar shanu wal ghanam da kuma dabbobi harramna alaihim shuhumahuma domin an kace al-baqar nan suna ne jinsi ba al-baqara ta an kace ba domin an ce al-baqara saniya daya al-baqar jinsin shanu na fata an fice to abin da ya shafi jinsin shanu da kuma al-ghanam dabbobi wa min al-baqar wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma mun haramta musu kitse illa ma hamalat zuhuruhuma sai abin da cikin su ya dauka kenan na ciki shi wannan ba haramta musu ba awil hawaya kenan asalin shi wal hawaya ne da kuma hanji an gane ko kenan nan sai ta zama to wal hawaya abin da ke cikin ciki da kuma hawaya wato hanji kenan ciki ko kuma hanji kenan abin da ke cikin ciki mai ana kin sun dauki ciki dan da ke cikin cikin bai haramta ba da kuma wato abin da yake hawaya shine wato hanji kenan wal hawaya ake nufi waɗansu malamai haka suka tafi kenan wala tutal minhum asiman ne wa kafuran shine abin da ake son a ce wallahu ta'ala alam mas'ala ta gab athani waɗansu malamai suka bada amsa ta biyu sun ce annahu da dai shi Allah lahu qala ta'ala da dai Allah ya ce wala tuti huma kakkai musu da'a kenan kakkai musu da'a a haɗe jaza an yuti ahadahuma kenan wani zai isa fahimta cewa ya halatta yima ɗaya daga cikin su da'a amma kai ya hada su biyu ne musu da'a wa amma idza qila lahu amma idan anka ce wala tuti ahadahuma kakka yi ma ɗaya daga cikin su biyayya kana manhiyan an ta'atihi ma kenan shine ma zai zamanto ya nuna ba za a yi musu da'a ba gaba ɗaya duk darurati wato duk darura kamar ka ce kai tsaye ba tare da wata shakka ba ko tantama nan ba na nufin darura irin wata da ake cewa ba ina cikin lalura an gane ko kenan abu ne wanda yake baya buƙatar shakka kenan da aka ce kai ma ɗaya biyayya tun da zunubi ne to balantana ma aka haɗa biyu kenan zunubin ma sai ya ƙaru haka waɗansu malamai suka ce wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1165 malam yake cewa fa in qila idan aka ce kai kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah ce huna a cikin wannan sura kina a kuma wannan ayar nahnu khalaqnahum wa shaddadna asrahum muka karfafa gabban su shaddadna asalin shadda shine an kulla abu ko an karfafa shi suratul insan aya ta wato 28 ai khalaqahum Allah shi ya halicce su ya karfafa su وقال تعالى كما سي الله ونوري يتي في موضوع اخر او ونوري وخلق الانسان ضعيفا ان هلتي دان ادم yana da rauni dan adam jikin shi akwai rauni to nan kuma an ce an karfafa shi a cikin suratul insan can ko an ce wa khuliqal insanu da'ifa an halitta dan adam jikin shi akwai rauni to ya zamu yi da wannan malai yace kulna zamu ce qalib ibn abbas ibn abbas yace radiyallahu anhuma Allah ya kare da shi da babansa wa ala sahabati ajma'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin wal aktharuna da kuma da yawa daga cikin malamai kiran sun tafi cewa almuradu bihi abinda ake nufi da shi annahu da'ifun an sabri dan adam da anka ce an halice shi akwai rauni akwai rauni gare shi da'ifun yana da rauni an sabri daga hankuri an nisa'i daga mace in dai ya balaga ya ce ya koshi ba zai iya hankuri ba sai dai aure ko kuma ya rinka yin azumi don ya rage shawa amma dai dole sai ya buƙaci mace falidhalika saboda wannan ne abaha Allah ta'ala Allah ya halatta mishi lahu gare shi nikahal amati ya auri baiwa kama sabaka kenan da sharuɗa waɗanda in malamai sun yi bayanin su mutum ya koma cikin karkashin ayata wa man lam yastata minkum qawlan an yankiha al muhsanat al mu'minat karkashin tafsirai daban-daban kuma da tafsirai na ayatul ahkam ya hada su dan ya ga maganganun malamai a karkashin wannan almuhimmu dai abaha Allah ta'ala lahu nikah al amati Allah ya halatta ma dan adam ya auri baiwa kenan da sharuɗa kamar da muka faɗa kama sabaka kamar da gabata qabla hadhihi al aya kafin wato wannan aya an gane ko kenan kafin wannan aya yana nufin na san dai can cikin surutun nisa'i domin ba yana nufin ba wato abin nan yace to wa qala zajjaj wani malami da ake kira zajjaj yace malamin lugha yace ma'anahu abinda ake nufi annahu shi dan adam da anka ce da'ifan yaghlibuhu hawahu sarran shi yana rinjaye shi wani lokaci wa shahwatuhu da shahawarsa فلذلك تون أنه وصف بالضعف سيأنك صفا تاشد روني وأما قوله تعالى فضل الله سبحانه وتعالى وشددنا أسرهم منك كرف فجكنس منك دولي قبانس سورة الإنسان آية أشرين تقوس فمعناه أبن أكي نفي ربطنا أوصالهم من كلا من دولي أوصالهم قبانس أنقاني كو بعضها أوصالهم بعضها إلى بعض ساشي زواغ ساشي بالعروق منك سنجي جيجوي والأعصاب شمالي نوعين الجيجوي an gane ko sai suka ɗaure jikin tan tan tan tan tan wakila waɗansu malamai sun ce almuradu bil asr abinda ake nufi da da al asr da an ce wa shaddadna asrahum da si wato da alif da sinun da ra'un domin an ce al asr da ainun da sadun da ra'un yana nufin sallar asr ko lokacin sallar asr ko ko al asr yana nufin wato zamani amma nan asrahum ne da al hamza da sinun da ra'un yace abinda ake nufi da shi al as as an gane ko al as as da ainun ne an gane ko da ainun da sadun da ainun da sadun yace to wannan abin da ake nufi da al-as'as fa innal insana shi da adam fil qabri a cikin kabari yasiru yana kasancewa rufatan ya rududduge illa as'asahu sai wannan as'as shine kashi ne wanda yake gadon baya an gane ko gadon bayan mutum wato tsararsa wannan kashin daga nan ne aka fara halittar dan adam wato rukiba idan za a fara halittar shi bayan an gudanar da jiki ya wato mani ya koma jini ya koma tsoka to daga nan ne za a mayar da wannan kashin daga wannan kashin ne za a fara halittar da adam har a maida shi kashi sannan kuma a tufatar da kashin kasusuwan da wato abin nan da nama to wannan shi ake kira as-as to shi wannan kashin la ya tafattatu baya wato wato tattakewa baya rududdugewa daga nan ne ya kamata mu fahimci wani abu shine zo cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan dan adam yana lalacewa sai ajabu dhanab sunan shi ajabu dhanab da yazo cikin hadisi shine wannan asu wannan kashi kina wannan kashin shine an ka karfafa ta yadda daga nan za a halittar dan adam minhu yurakkab al khalq kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa za a daga wannan za a fara halittar maido halittar dan adam kenan na tashin alkiyama shi yasa ma yanzu bincike in ka duba cikin al-ijaz bincike na hay'atul ijaz al-ilmi في القرآن والسنة ترابط في العالم الإسلامي bincike ya nuna yadda dan adam ya halaka duk yadda ya kone wannan kashin baya baya lalacewa kina wannan irin mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma kasa ba za ta ci shi ba sai dai jiki ne dan adam wasu annabawa su kasa ba za ta ci jikin su ba da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce inna Allah harrama ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya Allah ya hana kasa ya haramta mata nan ba haramta irin wannan ta hali ba tunda ita kasa ba ta da taklifi na nufin hanawa kamar yadda Allah ce annabi Musa wa harramna alaihi al-maradi min qabl mun haramta mishi ma'ana mun hana shi tunda wannan lokaci bai ma san inda yake balle a ce a dora mishi wata shari'a to almuhimmu dai annabawa an an hana ma kasa ta ci namun su da kuma wasu bayan Allah na gari zaka iske su ma kasa ba ta cin su haka Allah subhanahu wataala ya su kinan wannan sai nuna cewa ba annabawa ɗaya ake nufi ba domin an samu waɗansu za ka iske bayan Allah ne na gari kuma ƙasa ba ta ci su ba kenan sai a yannan yana nuna cewa ba su kaɗai ake nufi ba bil mushahada kenan za mu yi wato taksisin wato wannan hadithin ko mu ƙara wani abu saman hadisin mu nuna ba annaba ba kawai saboda mun shagarin mutane da dama waɗanda ba annaba ba kuma ƙasa ba ta ci su ba bayan Allah na gari to wannan shi ne shine asas yace to waqala mujahid al mujahid mujahid wani malami ne yace al muradu bil asri abinda ake nufi da al asr makhraj al bawl wurin da fitsari yake fita wal gha'it da kashi fa innahu domin shi wannan wuri yastarhi ma'ana yana dan saki ya dan bude hatta yakhruju minhu al adha sai al adha nan wato kazanta kenan kashi da fitsari ya fita thumma yanqabid sai ya koma ya kulle ya takure wa yajtami'u sai ya haɗe wa yashtaddu yayi ƙarfi bi qudratillah da wato ikon Allah wannan shi ne abinda malam ya kawo almari duk inda kai ta kawo nan an ce dan adam mai rauni ne muna iya cewa dan adam mai rauni ne ta fuskar sha'awa kuma dan adam mai rauni ne game da ubangijinsa dan adam mai rauni ne ga abin da ya fi ƙarfinsa ma'ana abubuwan da sun rinjaye shi da sauransu ba wai ga abu guda dan adam yake da rauni ba sannan kuma Allah na fi ya karfafa bai na an karfafa su suna da karfi daidai irin nasu wanda ya dace su yi aiki kafin su yi rauni kuma in Allah ya bar dan adam tsawon rayuwa wannan shine abin da ya kamata wato mu gane ko kuma ahli dan adam farkon rayuwarsa yana da rauni daga baya kuma sai karfin sa ya kama sannan kuma ya sake yin rauni kamar yadda suratu الروم تي بياني الله الذي خلقكم من ضعف من ضعف أو تقراء ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير to wannan shi ne abin da ake nufi kinan raunin daban karfafa gabbai shi kuma akwai inda ake hankalta mishi wallahu ta'ala a'lam to wannan kenan wannan yake nuna cewa kenan in ba nan da Allah ya karfafa jikin dan adam ba na dan adam yana tafiya sai ga wata gaba ta balle wata zai muka duba turawa ma da sun kai dubara sai suka yi wayoyi suka yi kusoshin da ake daure karfi amma duk da haka sai ka iske karfin wani lokacin in kusoshin sun saki yana abin nan to amma dan adam da ke halitta ce ta Allah ne irin yadda yake baka ta irin wata gaba ba ta balle ta abin nan ta fita sai dai an samu wani accident ko abin da ya kamata haka ko an samu wani makami an datse gaba ɗaya wallahu ta'ala alam to mas'ala da za mu tashi gaba insha Allah za mu tashi ne suratul insan ta kare za mu je a cikin wato suratu al-mursalat kenan idan muka duba a suratul mursalat a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi number 1 kenan suratul mursalat mai tahqiqin wani littafi sheikh mustafa al-adawi sai ya kawo number 1 yace ka duba kasa yace qala ibn ashur ibn ashur yace lam tarid tasmi لم ترد لها تسمية صحيحة على النبي صلى الله عليه وسلم كنن لم ترد بتبزوبا لها wannan sura tasmiyatun suna karara sarihatun wanda ya bayyana a fili an annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi an yudafa lafzu sura ila jumlatiha al-ula a danganta wannan sura zuwa ga jumlar ta farko kenan wal mursalat a ce suratu wal mursalat wa sumiyat fi ahadi sahaba an sanya mata suna kenan zamanin sahaba suratu wal mursalati urfa kinan wal mursalatu urfa yana nufin kinan shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu ba amma sahabbai suna kiranta suratul mursalat shi yasa sai ka bambanta cewa bai zo ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kinan shi bai samu hadisin da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba amma ya zo daga sahabbai gashi kaza yana da kyau mu fahimci wannan fa fi hadisi Abdullah ibn Mas'ud ya zo cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud fi sahihain daga sahih Bukhari da Muslim بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منا تارد من الله صلى الله عليه وسلم في غار أتكن ونكوغو بمنا أمنا إذ نزلت عليه سورة والمرسلات سي والمرسلات تسبك قريشي والمرسلات عرفا فإنه لا يتلوها كان من الله صلى الله عليه وسلم تبس ينا كرنتاتا وإني لا أتلقاها نيكو إنا كربتا min fihi daga bakinsa ba min fihi daga cikin cikinsa ba min fihi daga bakinsa domin finan tana nufin alfamu an gane ko wa inna fahu lalle bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la ratbun biha yana wato sabo da ita kamar a ce danye ma'ana yanzu yake karanta ta id kharajat alaina sai ta fito garin wannan sura hayyatun rayayya ma'ana da dimi dimin ta kenan al hadith wa fi sahih kuma yazo cikin sahih ali ibn abbas daga ibn abbas qala yace qara'atu surat wal mursalati na karanta suratul mursalati urfan kenan wal mursalati urfa an gane ko فسمعتني أم الفضل سي أم الفضل وتما تتجيني إلى كراتو امرأة العباس ما عباس فبكت سي تيكوكا وقالت تتشي بنيا كنا يا بنيا نسيتشي بنيا لنك يا كي أنت أنا أذكرتني كاتنا تدني بقراءتك دك كرنت ونن سورة هذه السورة ونن سورة أنغاليكو أنها cewa ni ina tunawa la akhiru ma sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha ita ce sura ta ƙarshe da nijin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantawa da ita fi salatil maghribi a cikin sallan maghriba ita ce sura ta ƙarshe da tafiya an gane ko to kenan sura da wadda ta je a sallan maghriba ta riƙe a wannan ba wai tana yawa ba ita ce sura ta ƙarshe da ta je ga bakin sa amma dai a sallan maghriba ita ce sura ta ƙarshe da ta yi wa summiyat an sanya mata suratul mursalat suratul mursalat ba tare da wawun ba ba tare da kuma urfan ba yace rawa Abu Dawud Abu Dawud ya yi riwaya an Ibn Mas'ud daga Abdullah ibn Mas'ud kana Nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance ya qara'u an-nadha'ira yana karanta an-nadha'ir an gane ko jam'i ne na an-nadhir abubuwa masu tamkar juna shi yasa akwai littafin al-wujuh wan nadha'ir cikin ulumul Qur'an da kuma cikin ilimi na wato al-qawaid al-fiqhiyya an yaqra'u an-nadha'ir yana karanta surori masu tamkar juna as-surataini fi raka'atin a cikin raka'a an gane ko ma'ana waɗanda mawdu'insu yana kama da juna في ركعة الرحمن سورة الرحمن والنجم دكما والنجم دكان سوكو ونينا بياني ني أكن زنشن واتو قيامة كن أنغانيكم في ركعة أتكر ركعة واقترب أولوك شنا كرنت اقترب كنا اقتربت الساعة وانشق القمر والحاقة دكما حاقة كم كوني لكتين سينا زنشن قيامة أنغانيكم في ركعة أتكر ركعة ثم قال سنم يتشي amma ya tasa'alun yana karanta amma ya tasa'alun wal mursalati da kuma wal mursalati fi raka'atin a cikin wato raka'a tana yawa raka'a guda ko kuma in yayi wannan a wannan raka'a yayi wannan a wata raka'a malam yace to fa ja'ala hadhihi al alfaz sai ya sanya waɗannan lafuzza badalan badalina min qawlihi as-suratayn an gane ko suratayn kinan sura biyu kinan da yace as-suratayn to da yace suratayn duk bayanin da yayi an gane ko na cewa ar-rahman da an-najmi da iqtaraba da al-haqa da amma da yatasaalun duk suna matsayin as-surataini badali na nashi amma yana nufin wato jinsin surori guda biyu yace wa sammaha al-mursalat kuma ya sanya suna sura al-mursalat لأن الواو التي في كلامه دومين واو ودى أتكم بفتر الله واو الأطفي واو الأطفنشي أنغانيكو مثل أخواتها في كلامه أنغانيكو كما يدى تزو أتكم sauranta a cikin maganar shi ma'ana nan da ya ce wawun kin da ta zo cikin maganar shi abdullahi ibn mas'ud wawul atfici ba maganar Allah ba domin nan wal mursalati a cikin maganar Allah tana matsayin wawu wato al-qasam ya kamata mu fahimci wannan yace washtaharat kenan da kuma duk wawun din da ya kawo inda ya ce wa akhawatiha kenan da sauran wawun wawun da ya kawo inda ya ce والنجم في ركعة واقتربت لكم والحاقة دكان سو سوني أخواتها كن واو واو واو في كلامه أتكن مقدسا واشتهرت تا شهر في المصاحف أتكن القرآني باسم المرسلات أنا كنت سورة المرسلات وكذلك في التفاسير كما هكني أكي سامة سورة أتكن تفاسير في صحيح البخاري لكم أتكن صحيح البخاري وأنا أقول لك ما تفهمت شيء تبع بسبب حديثي كرربا أما أنا يا سامة مغنغنون رسكين صحابي to kuma wannan za mu iya cewa duk abin da sahabbai suka rubuta a cikin alkurani musan sun yi ittifaki akan shi kuma malamai sun tafi cewa sunayen surori ba ba ijtihadi na sahabbai domin dole sai sun ji shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin abu ne wanda ra'ayi bai shiga cikin shi ina fata an fahimce ni don haka dai wannan ya isa ya zamanto wato hujja wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta farko da zamu tashi akan ta a cikin wannan sura ta mursalat mas'ala ce ta 1166 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha mara yace fa in qila idan anka ce qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala hadha yawm wannan yini ne la yantiquna ba za su yi furuci ba su kafirai kenan suratul mursalat aya ta 35 yanfi wannan yana korewa wujud wujud al-i'tidar minhu kenan za a samu uzuri daga kafirai domin ba su yi magana ba balle ma su yi magana ya ce li annal i'tizara domin shi furuci wato uba da uzuri innama yakunu bin nutqi domin yana kasancewa ne da mi da furuci fa ma fa'idatu nafi i'tizar to menene fa'ida kuma kore uzuri ba da nafi nutqi bayan Allah ya kore cewa ba za su yi furuci ba don ya ce hadha yawmul la yantiqun sannan kuma ya ce wala yu'dharu lahum fa ya'tadiru malam yace kunna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi annahum su la yantiquna ba za su yi magana ba ibtida'an farko bi udhrin su ba da udhri maqbulin wanda za a karba wa hujjatin ko su ba da hujja sahihatin ingantatta ba hujja ba za su bayar ba amma ba za su ba da ingantatta ba wala ba'da an yu'dhana lahum kuma ba za su iya ba da hujja ingantatta ba ko uzuri wanda za a karba an gane ko wala ba'da an yu'dhana lahum kenan fil i'tidar ko da an bayan an ba su izini fa innal asira domin mutumin da anka kama aka daure shi asalin al asir kamar wanda aka kama a wajen yaki wal jani da aljani mutumin da ya laifi aka kama shi daga jinaya ne aljani al khaif wanda yake matsoraci mai laifi matsoraci adatan ga al'ada qad la yantiqu lisanuhu harshen shi tana yiwa ba zai yi furuci ba bi udrihi da uzrinsa wa hujjatihi da hujjarsa ibtida'an an gane ko farko ya fara magana li farti khawfihi saboda tsananin tsoronsa wa dahshatihi da kuma kidimarsa da rikicewarsa an gane ko da dimaucewarsa walakin sai dai idza udhina lahu idan an kai masa izini fi izhari udhrihi cewa ya bada udhrinsa wa hujjatihi da hujjarsa in basata sai ya shimfida ma'ana hankalinsa ya dawo gare shi wan talaqa lisanuhu sai harshen shi ya saku ma'ana ya fara magana fa kanatil fa'ida fil jumlati fa kanatil fa'ida fil jumla kenan wannan sai zamanto akwai fa'ida a cikin jumlar da an ka ce hadha yawmu la yantiqun sannan wala yu'dharu lahum faya'tadirun kenan sai zamanto ana ganin cewa in an kai masa izini zai iya yin magana kenan sai zamanto ba za a yi masa ba za su yi furki ba kuma ba za a yi musu izinin baballanta na har su samu damar da za su gabatar da uzuri asani na biyu sun kace nafiyu hadal ma'ana kore wannan ma'ana ai la yantiquna ba za su yi furuci ba bi uzrin in ji wadansu malamai da uzuri ibtida'an tun farko an gane ko kenan sai an ba su izini sannan wala ba'da al-izni kuma koda an ba su izini ba za su yi iya magana ba to ko zama to sashen kafirai shi kenan ba za su iya magana ba ko ko a'a ko da an ba su izini za su kawo hujja amma ba hujja ce ingantatta ba don ƙarya ce za su yi shi ko ƙarya ba ta ci gaban Allah subhanahu wata'ala ran tashin alƙiyama to wannan shirin ne abinda amsar da su malamai suka bayar sai mas'ala ta wato ta gaba yake cewa mas'alar da za mu tashi akan ta mas'ala ta 210 a cikin littafin daf'u ya hamilu tirab an ayatul kitab mala yace qawluhu ta'ala faqad Allah subhanahu wa ta'ala hadha yawmu la yantiqun wannan yini ne wanda ba za su yin furuci ba wala yu'dhalluhum ba za a yi musu izini ba fa ya'tadirun wala tanasu ba da uzuri mala yace hadhihi ayatul karima wannan aya mai daraja ta dullu tana nuna ala anna ahlan nar cewa in wuta la yantiqun ba za su yi furuci ba wala ya'tadirun kuma ba za su ba da uzuri ba وقد جاءت آيات كما وسو آوي سن زو تدل على أنهم ينطقون سن لو كفر ذا سو فرتي ويعتذرون كما سو غباتر da uzurin su ka qaulihi ta'ala kama fadar Allah subhanahu wa ta'ala wallahi rabbina ma kunna mushrikin ko kuma qira'at Hamza da Kisa'i da khalaf wallahi rabbana kina asalin shi wallahi ya rabbana shi ko wallahi rabbina kina sai da manto wato an yi na'at ne da mu'ud ko an yi badal wallahi rabbina ma kunna mushrikin za su ce wallahi Allah ba mu yi shirka ba suratul an'am aya ta 23 to kaga wannan ai sun yi furuci kuma suna kokarin ba da uzurin su ne wa qawlihi da fadar Allah fa alqaw salama za su mi kauya ga Allah za su ce ma kunna na'mal min su ai ba mu kasance muna aikata wani abu ba suratul nahli aya ta 28 duk da yake wannan ya nuna cewa an zo karbar rasuli kuma daga lokacin da aka zo karbar rasuli ai kiyama su ta tsayu kenan an fara shiga zancen kiyama wa qawlihi da fadar Allah bal lam nakun nad'u min qablu shay'a za su ce mu mu kasance muna ambatun komai ba mu kasance muna bauta mu komai ba suratu ghafir ayata 74 wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wataala tallahi in kunna lafi dhalalin mubin za su ce tabbas muna cikin bata bayyananna za su ce mu guma kansu idh nusawwikum bi rabbil alamin lokacin da muke daidaita ku da ubangijin talakai Allah subhanahu wataala a wajen ibada وما أضلنا إلا المجرمون كما باون دي بتر دمو سي مجرمي سورة الشعراء آية تسئن دبكو زوا آية تسئن تلاتة عشان سنجي مغانا كما سنة قرن بار أزينسو وقوله دي إن الله تي زاسو تي ربنا هؤلاء أضلونا زاسو الله وأن نسولي سكو بتر دمو فآتهم عذابا ضعفا من النار أنغانيكو سننكما أتكن سورة سورة a cikin suratu sad da'fan fin nar nan kuma da'fan min nar ga alarmu mai hadda alqur'ani a cikin suratul araf za su ibada uzurin su a cikin araf su ce ya Allah ga waɗanda sun kabatar da mu suratul araf ayat 38 malai yace kai ila ghairi zalika min ayat an gane ko da wani wannan daga cikin ayoyi mai tahqiqin wanda littafi yace kadiba number 1 in kadiba number 1 yace Ahmad Muhammad Badawi kenan wannan tab'a da take hannuna yace zakarahu Ahmad bin Hanbal rahimahullah Imam Ahmad bin Hanbal ya faɗi wannan في الرد على الجهمية والزنادقة أتكلم تافنسا الرد على الجهمية والزنادقة أشافي نا ستين دقايا وندكم با دولي بني شافي نا ستين دقايا أبا أدشي ما يقل التحقيق اللي تافن يا أيكي ديد ما لن يتتو والجواب أمسى عن هذا دقونا من أوجههم أكو فسكوكي دبن دبن الأول سوى لما يسون كبار أمسى أن القيامة إتكيامة مواطن ورارين دبن دبن ففي بعضها ينطقون أو أن سورة رضا سيفرتي وفي بعضها لا ينطقون وأن سورة رنكما بدا سئين فرتي با الثاني نبي أنهم لا ينطقون بدا سيفرتي بما لهم فيه فائدة قبل أكو فائدة وما لا فائدة فيه دو قبل كو بيد فائدة كلا أدب كما دي بابو an gane ko haka ne asalisa kuma na uku annahum su ba da an yaqulu Allahu lahum bayan Allah zai ce da su ikhsa'u fiha ku shiru wala tukallimun ka ku saki magana ينقطع نطقهم سي فرشن سو ينكي ولم يبقى با abinda zai musu saura illa zafir sai ruri wa shahiq da kuma haniniya ma'ana az-zafir su jawo iska shahiq shine su fitar da shi ko kuma ash-shahiq shine su jawo iska az-zafir kuma shine su fitar da shi wadansu malamai sun juya amma da an duka az-zafir jan iska ash-shahiq wato fitar da shi قال تعالى الله يتي وقع القول عليهم سي مغنا تا القول الله مغنا الله تتبت akan su ne cewa al'amla anna jahannam min aljannati wan nasi ajma'in tatabbata akan su bima zalimu saboda zaluncin da suka yi fahum la yantiqun su ba za su sake yin furuci ba malai yace wa hadal wajhu thalith idan ka dibi amsa ta uku raji'un lil wajhi al-awwal zaka kamar ta koma dai zuwa ga amsa ta farko kenan da an ka ce wani wuri suna magana wani wuri ba za su yi magana ba mai tahqiq wani littafi sai sa number 1 yace raji il mas'ala ka koma ma mas'ala ta 106 min hadal kitab a cikin wani littafi zaka ga wato karin wato bayani kenan wallahu ta'ala a'lam to wannan shi ne abinda malam ya kawo a karkashin wato wannan mas'ala to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1167 malam yace fa in qila idan aka ce قوله تعالى فطر الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ranar da azzalumai uzurin su ba zai amfane su ba an gane ko suratu ghafir aya ta 52 yadullu ala wujudil i'tizar minhum wannan yana nuna cewa za su bada uzuri to fa kaifa tawfiqu bainahuma wa bain ma nahnu fihi ya za mu yi hada su da abin da muke a cikin shi ma'ana kenan nan sai kawo ayar da take wata sura wadda take abin da marko ya kawo ayar da take a cikin wannan sura kafin ya je wancan sura domin wanda abinda muke cikin shi shine ayat hadha yawmu la yantiqun wa la yu'dhanu lahum fayatadhirun to shine kuma an ce yawmu la yanfa'u dhalimin ma'adiyatuhum qulna yace zamu ce amsa qila wadansu malamai sun kace al muradu abinda ake nufi bitilka da waccan aya adh-dhalimuna min al muslimina azzalumai daga cikin musulmai shine yawmu la yanfa'u dhalimin ma'adiyatuhum uzurin su ba zai amfane su ba sai dai Allah ya ga dama ya fi mutum ko ya kai cikin wuta ya kona shi daidai gwagwaron zulbinsa Allah ke wani tsari ya ce to bi ma na hannu fihi abinda kuma muke a cikin shi da an ka ce wala yi uzanar rufa ya taziruna cikin wannan aya alkafiruna nan ba zalunci irin na musulmi ake nufi ba na sa'onan kafiri ake nufi ina a nufin can musulmai azzalumai uzurin su ba zai amfane su ba tunda sun bari har sun mutu su tuba ba su kuma nan kafirai da aka ce ba za a ba su ba su gabatar da uzuri kenan don suna kafirai ba wani abu da za a saurarawa gare su wannan shi ne abin da waɗansu malamai suka tafi a kansa wallahu ta'ala alam mara yace to wa akhiru tilkal aya karshen wannan aya kenan ta cikin suratu ghafir yudha'ifu hadha al-jawab yana raunana waccan magana da cewa azzalumai da ake nufi musulmai ake nufi masu sako ai qaulahu kenan fadar Allah subhanahu wataala da yace walahumul la'natu suna da la'ana ta tabbata akan su kaga musulmi bul ana ba tabbata akan shi walahum su'ud dar kuma mummunan gida ya tabbata gare su sabanin su musulmi za a iya kona su a babbaka su daidai abinda suka aikata na zunubi a fitar da su to wannan shi ne abinda wato malam ya kawo a cikin wato wannan sura kenan mun kai karshen suratu al-mursalat a waɗannan surori guda biyu sai kuma akwai ɗan bayani da ya kamata wato in gabatar farkon wannan sura ta al-mursalat wajen hada alqur'ani yana kama da an-nazi'at wasu na dan shige madalibai lokaci cikin juna ita wal mursalati urfani fal asifati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dhikra يتقوى النازعات والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا wannan kenan sannan abu na gaba ita suratul mursalat tana da wailun yawm idin lil mukaththibin waɗanda suna sawa ɗalibin ilimi wani lokaci sai ya rikice rasa yadda zai yi da wannan sura din to sai malamai suka yi wani abin da ake kira at-taqrib wato al-qa'ida at-taqribiyya qa'ida da za ta kusanto maka da yadda zaka sauƙaƙe samun sauƙin wannan hadda ta wannan sura sai sun ka ce ka ɗauki cewa akwai falasu hamzu qat'in a gari ko sannan kuma hamzata waslin sannan kuma haza isnani sai kuma kulu isnani shi kenan wai ma'ana yadda za ka yi ka gane cewa wannan sura ta mazo maka da sauki tunda akwai wailun yau mai idilin mukazzabi da su daga inda suka fara suka ce za ka samu falafu hamzu qat'in alhamza wadda take mai alif a kanta ita ake ce ma hamzatu qat'in to guda uku akwai jere da juna na farko alam nuhlikil awwalin in ka je thumma nutbihumul akhirin kadhalika naf'alu bil mujrimin wa yawma idhil lil mukaththibin sai alhamzatu qat'in ta biyu hamzatu qat'in ta biyu alam nakhluqukum min ma'in mahin فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين سي حمزه قطع تؤكو تند انت ثلاث حمز قطع abin nan wato alam na ji'alil arda kifata ahya'an wa amwata waja'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaina kuma an furata kinan da an samu thalathu hamzati qat'in yawa haka kamata mu gane shi sai kuma an ka ce hamzata waslin hamzatu waslin alhamza wadda take hamzatu waslin wadda bata da kai a kanta ko ta tashi da kasa ko fatha ko damma kinan za a fara da na farko in taliku ila ma kuntum bihi tukadhibun in taliku ila dhillin dhi thalathi shu'ab la dhalilin wala yughni min al-lahab innaha tarmi bi sharrin kal qasr ka'annahu jimalatun suf wal yawma idhil lil mukaththibin to daga nan sai kuma hada guda biyu hada yawmu la yantiqun wala yu'dhanu lahum fayatadhibun wal yawma idhil lil mukaththibin hada yawmul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaydun fakidun wal yawma idhil lil mukaththibin an gane ko sai kuma mu yi hattara shi in taliquna alhamza hamzatu hamzata waslin su babu wani yawm idil mukazzibin a tsakankanin su to sai kuma kulu guda biyu in kace innal muttaqina fi zilalin an gane ko mun kadi wa wadan surare fi jannatin ne fi jannatin wa na'im a cikin suratul tur fi innal muttaqina fi jannatin jannatin kuma wa uyun a cikin hijr da kuma adhariyat an gane ko da kuma dukhan سورة الدخان سننكما عفوا دخان إن المتقين في مقام أمين سيكما أتكن سورة المرسلات في ظلال شيكما إن المتقين في ظلال واتو إن المتقين حقيقة سو واتو ما سورة الله في ظلال أتكن إنوي سننكما وعيون أتكن طور إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما أتاهم ربهم أتكن كما سورة الذاريات إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم أتكنكم الحجر إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين yana da kyau ɗalibi ilimi ya fahimci wannan to innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun kulu washrabu kaga kulu na farko kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun inna kadhalika najzil muhsin inna kadhalika najzil muhsinin wa yawma idhil lil mukaththibin sai kulu na biyu kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun ويل يومئذ للمكذبين سوى إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون أتكن سورة الجاثية كما فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ذلك تو wannan dai ya kamata ɗalibi ilimi fahimci wannan kenan wato thalathu hamzati qat'in kenan alhamza na qat'u guda uku alam nuhlik alawwalin alam nakhluqukum min ma'in mahin alam naj'al al-ardha kifata hamzata waslin guda biyu intaliqu ila ma kuntum bihi tukadhibun intaliqu ila ma ila dhillin dhi thalath shu'ab sai hadha guda biyu hadha yawm la yantiqun da هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين سيكم كلوا غدابيو باين إن كانت عند المتقين كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون دوديك تكون حاقا كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية سيكم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون سوى إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون ولنا أبواني دا أكبي ونلوكتي سوى دا سوققا wato har da wato ta alkur'ani wannan shine abin da wato malam ya kawo karkashin wannan to mas'alar da za mu tashi a kanta sai mas'ala ta wato suratun naba kenan mai tahqiqin wanda littafin Sheikh Mustafa Al-Adawi ya sa number 1 yace sun ya hadi suratu an sanya mu wannan suna suna fi akthar al-masahif a cikin dayawa daga cikin alqur'ani wa kutub at-tafsir da tafan tafsiri wa kutub as-sunna da tafan suna da tafan sunna suratu naba ana kiranta suratul naba لوقوع الكلمة النبع دومين كلمة النبع تاضو في أولها أفركنتا وسميت أنسا نعمة سنة في بعض المصاحف أسورا القرآني وفي صحيح البخاري لكم صحيح البخاري وفي تفسير ابن عطية لتفسيرنا ابن عطية والكشاف لكشافنا إمام الزمخشري سورة عما يتساءلون أنسا نعمة سنة سورة عما يتساءلون وفي تفسير القرطبي أتكن تفسيرنا القرطبي سماها يا سنعمة سنة سورة عما سورة عما أي بدون زيادة يتساءلون كنا بأكار كلمة يتساءلون بقى تسمية لها دومين أن سنيا متى سونا بأول جملة فيها جملة تفرقوا لتزو أتكنتا وتسمى أنا كرنتا سورة التساؤل سورة التساؤل تتنبيا لوقوع يتساءلون دومين يتساءلون تازون سنة تنبيا جونا في أولها أفرقنتا وتسمى أنا كرنتا سورة المعصرات أن قال يقول قوله تعالى دومين الله يأتي فيها أتكنتا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجة سورة النبأ آياتا وتشاهدون yace fa hadhihi khamsatu asma wadannan sunaye ne guda goma sha biyar wa iqtasara al-itqan kinan littafin itqan ya takaita ala arba'ati asma akan sunaye guda hudu yana nufin kinan imamu suyuti ya takaita bayani amma sai ce itqan ya takaita domin itqan bai rubuta kansa amma yana nufin cikin littafin al-itqan fi ulum al-qur'an imamu suyuti ya takaita bayani kinan ya tsaya akan guda hudu amma da kuma wannaba da kuma kalima ta annaba suratul naba da suratul amma da wat tasa'ul da suratul tasa'ul wal mu'sirat da suratul mu'sirat amma kenan bai kawo suna guda ba daga cikin sunaye wato guda biyar an gane ko daga cikin sunayen guda biyar ya kawo guda wato hudu kenan an gane ko kenan suratu amma ya ta sa'alun bai kawo ba a cika gaba daya ya ce to wahiyar makiyatun bil ittifaq wannan sura ta sauka ne a makka da ittifaqin malamai yasa alifun ha'un bi ma'ana intaha bayani ya kare min at-tahrir wat tanwir daga cikin tafsiri na wato at-tahrir wat tanwir to mas'alar da zamu tashi akan ta mas'ala ta farko mas'ala ce ta 1160 wato da takwas malam yace fa in kira idan aka ce kaifa tasala ya akai zai samu haduwa kenan ittasala ya hadu wartabata ya samu alaka qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala alam naj'al al-ardha mihada shin ba mu sanya kasa ta zaman toshin fida ba gare su bima qablahu da abin da ke gabanin shi kiran ya za a yi a samu a hada waɗannan maganganun malam yace to kulna zamu ce lamma kana naba'ul azim da ya kasance labari mai girma allazi ya tasa'aluna anhu wanda suke tambaya a gare shi huwal ba'athu shine wato tayar da mutane wan nushuru da sake wato halitta su a tayar da su suna raye wa kanu yunkiruna hu sun kasance suna musun kuma za a tayar da su qila lahum sai an kace alam yakhluq man wa'ada bil ba'thi shin wanda yayi halitta walam yakhluq shin bai halitta ba man wa'ada wanda ya alkawali bil ba'fi da cewa zai tayar da mutane wanda shuru kuma zai tayar da su ya rayar da su ko kuma mu yi fassara irin yadda zamu gane ya irin mufassaran malaman zauri alam yakhluq man wa'ada bil ba'fi shin man wa'ada bil ba'fi wanda ya alkawali da tayar da su wanda shuru da kuma rayar da su ya tayar da su alam yakhluq shin ba shine ya halitta ba hadhihi al makhluqat shin ba shine ya halitta waɗannan halittu ba al'azimata masu tsananin girma al'ajiba masu ban mamaki addallata ala kamali kudratihi waɗanda suke nuna cika da kamala ta kudura Allah alal ba'ati cewa yana da ikon ya rayar da mutane kenan wanda ya waɗannan halittun kenan ba abin mamaki bane kenan da yake sun yi inkari wannan magana sai Allah ce alam naji alil abdi hada in ku mun ka halicci ƙasa kenan ku rayar da su ba zai muna wahala ba domin shi ya halicce su kenan ku kiyama ba za ta mishi wahala ba ta yadda su التي لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون wannan shi ne abin da ya kamata mu gani ta nan za a samu alaka tsakanin halittar ƙasa da kuma zancen ƙiyama an gane ku ko kuma shimfiɗar ƙasa domin wanda ya halicce ta shimfiɗa ta yana iya rayar da su kuma wanda ya halicce su can da babu su zai iya saki haɗa halittar su wallahu ta'ala alam mas'alar da za mu tashi akan ta ta gaba sai mas'ala ta dubu ɗaya 169 malam yace fa in kila idan an kace law kana naba'ul azim da dai labari wanda yake mai girma allazi yatasaaluna anhu wanda suke tambaya akan shi ma zakartum abinda kunka ambata ne na cewa kiyama ake nufi na tayar da su lama qala Allah ta'ala da Allah bai ce ba allazi hum fihi mukhtalifun da suke sabani tunda ai tayar da su sun yi inkarin shi ba sabani ne su kai ba yace li anna kuffara makkata domin kafiran makka lam yakhtalifu bu su yi sabani ba fi amal ba'fi game da al'amarin tayar da su bal ittafaqu bal yace aha sun yi ittifaqi sun yi baki daya ala inkarihi akan musunsa sun yi musu sun ce babu kiyama yace kulna za mu ce to ga amsa kana fihi man yaqta'ul qawla bi inkarihi daga cikin kafiran makka akwai wanda yayi yanke ya ce yayi wato yayi musun kiyama wa fihi man yashukku fihi akwai wanda kuma shakka yake yi kamar yadda Allah ya faɗa wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri mas sa'a wani ce wala in ruji'tu ila rabbi inna li indahu lal husna ko kuma wala in rudittu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba an gane ko rudittu ila rabbi cikin suratul kahfi ruji'tu ila rabbi cikin suratul fussilat ala ramawi hadda alqur'ani sai ai hattara kenan wa fihim man yashukku fihi akwai wanda shi bai yanki ba ba a kiyama shakka yake yi wa ya taraddadu yana kai da kawo yana shakka fa thabata al-ikhtilaf sai anka samu sabani li anna jihata al-ikhtilaf domin jihar da an kai sabani la tanhasiru ba ta sha makancewa fil jazmi da yankewa bi ithbatihi da tabbatar da shi wal jazmi da yankewa bi nafihi da kuma kore shi kenan ba wai waɗanda sun ka tabbatar da shi ba su su kadai ne waɗanda suka kore shi su kadai ne a'a waɗanda sun ka tabbatar da kiyama mu'minai waɗanda kuma sun kai inkarin kiyama sun mataki-mataki ne cikinsu akwai wanda ya ce akwai kiyama wani ya ce a tana yiwuwa wani ya ce ba tana yiwuwa ba ta yiwuwa shi yasa Allah ce wa idza qila inna wa'dallahi haqqun was-sa'atu la rayba fiha qultum ma nadri ma as-sa'a in nadhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustaqin kina wannan shi yasa Allah ce allazi hum fihi mukhtalifun suna sabani الثاني أمسى تبيو أن بعضهم صدق به فآمنا ساشن كافري ياي ساشن متاني كنا ساشن كافري ياي إيماني ya gaskata da kiyama fa amara sai imani sai zan mai imani kenan tunda lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazo ya iske su akan shirka kenan saura suka yi imani suka gaskata wa ba'dhum kadzaba bihi sashe suka ƙaryata fa baqiya ala kufrihi ya tabbata akan kafircin shi fa thabata al-ikhtilaf sai an ka samu sabani bin nafi wal ithbat kenan nan ba ana nufin kafirai suka yi sabani ba a'a mutanen baka suka yi sabani wasu suka ce akwai kiyama suka ce kuma babu ta kinan da sai zama to sabani ne na waje wancan kuma an ka ce su da kansu kafiran sun yi sabani kenan sabani ne na cikin gida na kafirci الثالث أمسى تأكو أن الضمير شي ضميري في يتساءلون ده أنك يتساءلوا واو انتنا نفهم جماعة كنا يتساءلون سكي تنبيع وفيهم الذي هم فيه مختلفون عائد إلى الفريقين يا كما زوا جماعة بيو من المسلمين المسلمين والمشركين المشركين wa kulluhum dukkan su kanu ya tasa'aluna anhu suna tambaya li azami sha'anihi li izami sha'anihi saboda girman kiyama inda mu a wajen su fa saddaqa bihi almuslimun musulmi suka gaskata fa athbatuhu suka tabbatar da shi wa kadzaba bihi almushrikuna mushrikai suka karyata fa nafahu sai suka kore shi to wannan magana wanda zai sa tsammanin to ai da ita da magana ta wato biyu babu bambanci an gane ko sai ga kamar duk magana guda ce amma dai idan muka duba da an kace amma ya tasaalun an naba il azim alladhi hum fihi mukhtalifun ma'ana kenan suna sabani a cikin shi ya tasaaluna can in mun ka dauki ra'ayi na biyu mun kafirai ne suke tambayar muminai an gane ko ko suke tambayar junansu amma wanga ra'ayi na uku yana nuna a'a muminai suna tambayar juna kafirai suna tambayar juna kan al'amarin kiyama su muminne ba dan karyata ba saboda suna ganin girmanta su kuma kafirai suna tambayar junan su dan ganin abu ne wanda yake istabaduhu sun dauke shi abu ne mai nisa ba zai kasance ba kawai dai shaci faɗe ne ake yi ko kuma ya zamanto a'a su kafiran ma suna tambayar junan su don karyatawa da ganin mamaki kuma su tambayi muminne wani lokaci mata hadal wa'adu in kuntum sadiqin kiyama ga da kuke bada labarin za a yi za a yi wai yoshi ne za a yi kiyama ga ta tsayu a cika muku alƙawalin da an kai muku a kai mu wuta ko kuma a kai ku aljanna kamar da an kai muku alƙawali da irin tambayoyi dai na isgili da sun kasance suna wato yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma abin nan dan muka duba alam naj'al al arda mihada idan muka duba طه الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا أكوي قراءة الذي جعل لكم الأرض مهادا إذا مكدوبة حفص ده حمزة ده كسائي ده خلف سنكرن تا ألم نجعل الأرض مهادا أنقاني كو واتو ألم نجعل أتكن سورة طه إن الذي جعل لكم الأرض مهدا أنقاني كو سورة كم سنكرن تا الذي جعل لكم الأرض mihadan sannan kuma a cikin suratul zukhruf sai su manto alladhi ja'ala lakum al-ardha mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun a cikin suratul taha kuma sai ce alladhi ja'ala lakum al-ardha mahdan ko kuma mihadan a qira'a ba ta kufiyun ba yace wa salaka lakum fiha subulan kenan a cikin suratul zukhruf ja'ala biyu a akwai a cikin suratul taha kuma ja'ala guda salaka guda dalibin ilimi har da alqur'ani yayi hattara saboda muraka irin waɗannan mutashabihatul alfaz wani lokaci mutum sai shi kuskure sai ga kamar bai kuskure ba shi ko yayi kuskuren in ba an sanar da shi ba musamman mutumin da yayi har da ba tare da ya je wajen malamai ba idan muka duba inda annabi Musa yake cewa qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa alladhi ja'ala lakum al-ardha mahdan asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta mahdan sauran sun karanta kuma mihadan sai ce wa salaka lakum fiha subula wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta kulu wa ra'u an'amakum inna fi dhalika laayatin li ulil nuha idan muka zo kuma wajen suratul zukhruf zaka ga cewa alladhi ja'ala lakum al-arda mahdan alladhi ja'ala lakum al-arda mahdan nan ma asim da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta mahdan sauran sun karanta mihadan sai na dai nan da ya ce alladhi ja'ala lakum al-ardha mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan ko ko alladhi ja'ala lakum al-ardha mihadan ina fata an fahimce ni amma a cikin suratu yasin da ya ce alam naj'al al-ardha mihadan nan duk sun karanta mihadan ba wanda ya karanta alam na ja'alil arda mahda ya kamata ɗalibin ilimi ya fahimci wannan akwai wani lokacin qira'at sai ka iske wani lafazi an samu sabanin karanta shi a wani lokaci kuma an yi ittifaki saboda ɗaliban ilimi su fahimci inda wato aka sama wato gaba kenan to yan uwa musulmi ga dukkan alamu lokaci ya karatu ya yi mun halin sa insha Allah ta'ala ne ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara ya ba mu iko ya ba mu dama za mu zo mu dora a inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh